أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ngwal karkada abun da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 24 ga wata na rajab hijira shekarar 1443 wanda ya dace da 25 ga watan 2022 a darasi da ya gabata muna cikin suratu shu'ara mun tsaya aya ta 83 kinan zama ita dai za mu hara tashi kanta kayi nan 'yan tambayoyi da aka yi akwai mai maganar lokacin la'asar wanda mu sha bayani akan wannan mas'ala yakan ga wasu kai la'asar uku da rabi wasu hudu ba ishirin wasu ba goma wasu hudu don wa mas'alar lokacin la'asar gaskiya mai yawan mutane garaje ne da rashin binciken asalin mas'alar suke saɓani kanta idan mutum ya ba a ilimance cewa a zuwar hattun daga risala kuka yi risala ta kana shiga inda zawa ta ce ba da zindin zawa masalar da mutane ke bari zindin zawa yan wa mai zindin zawa wannan ijma'i ne na al'umma ba wata mazhaba ba wata mazhaba da ta saba ma haka abinda ake ni da ake cewa inuwa ta bayan zawal wanda ya san lokaci kan sauya lokaci zuwa lokaci ɗari ko zai akwai lokacin da mutum zai tsaye zai ga babu inuwa a ko'ina ya tsake shi daidai da wani gaba ɗaya ko'ina inuwa ta kura ta kuma tsaka za ka inuwa kuna ya jininka inuwa a jikinka a yanzu misali lokacin ɗari an ka diba daidai da wani sada a yanzu ƙarfe sha biyu da talatin da wajen bakwai na take shiga ka tsaya a wannan lokaci za ka tuni a lokacin inuwa ta kai mintar tsaye da nawa mintar inuwarka ta kusa ta kusa fi inuwarka ta kusa sursun fi don cikin inuwarka tuni a kare a kare sha biyu da biyu da nawa to abin da ake yin zirga zawal in kana so ka san tsawon inuwarka yanzu sai bayan zirga zawal misali sha biyu da rabi da minti bakwai abin da ya ƙaru a sama misali kana tsawon ɗan mita misali da sattin mita ɗaya da rabi mita biyu kake yi a bayan wannan inuwa ne kake ƙara ino ka in ta tsawon ka me mutane suke hukuwa kudu su kullum ino ka tsawon kawai kasar al'asar to a zai kasar al'asar kan biyu da yiwuwa biyu da yiwuwa kawai al'asar ta yau don ka auna biyu da rabi za ka ino ka ta tsawon ka ya kai al'asar kenan ba haka ba abin yake ciki yan uwa wannan wanda ka ji mam sunna misali su sun abi dawo daga hadisi ibn mas'ud kuma ya tabbata iya cewa ya qaddara fi annabi sallallahu alaihi cewa fi sayf salasa adam ila hamsa wa fi shita hamsa adam ila sab'a iya misali sallallahu alaihi da ke azur a lokacin zahi kawa biyu zuwa uku a lokacin zahi kawa biyar zuwa bakwai mai taki kenan lokaci kan san suna cewa ijma'in al'umma ne idan mutum ya san samun lokacin la'asar sai ya hudda zirin zawal shi ne wanda a yanzu misali duk an samu sa'arika lokacin sallah amma duk da wata kalandiri ta sallah za ka ga a yanzu na azhar ban ta shiga sai karye hudu ma ba miji biyu za mutu ban ta shiga ma inuwa ka ban ta tsawonka sai karye hudu ba miji biyu za mu ba mutu kenan duk wanda yana aka kan haka binne ya zai gyara ba wata ƙalu kuma wani abu na rubu ijma'in al'umma ne in ga sauran sun aka yi kayan zilli zawal ko ka tsanan ka tarsala ya ce la sun zilli kullu shay misalahu ba'da zilli zawal dukan ko na riba haka abin yi maza ba gaba daya ijma'i ne ba ma ta wajen mur ba mahi yawa ijma'i ne ba wani zabani kan shi aka mutane su gyara sallah in gargajiya suka kari biyar an haka Allah ce mai tsale kaddara su suna kari biyar gargajiya muka kari biyar mai tsara mun daidai da shari'a duniya suna ruwa tun da gargajiyan hudu ake yi misalin hudu ba ruwanka da su kana bin shari'a ne jiya shi cikin mutane suna wani gaugawar ba wani kai aiki da shara ba ruwan ka unwa zo daidai da kai in shi ɗaya daidai kama ka daidai wata zai shi ɗaya shi ɗaya ne annabi ce shi ɗaya gaskiya annabi ce sai ka kawo ka zu ya gaskiya duk da muka ce amma na ya gaskiya kenan magana kullum ka bin shari'a ba magana haka ko a ce da mu daidai su ne a wannan shari'a daidai ce a yanzu asar da kai kullum suke shiga ba mu tsara ke wanda ya asar kayi haka ka sai akwai matsala ya yi binne a gyara masallatai a gyara sun ke wani ka sake wuri ka kawara an sake ka kawar wallahi daga nan har Najeriya duk abu ɗaya ne sai har Najeriya duk kusa da muke ciki yawa mutane kullum gaskiya gyara Allah ta mikin da gyara sai wani ke tambaya shi ya da aqida ta sunna kuma wannan biki da ake na Elab na na February ya yi shi iya da gaskiya iya neman shari'a ne ko a nan ke ci ka yake da shari'a ko kana horon shi ko kana isra'ila ta ta zama yin daidai shari'a ko ko kana isra'ila shari'a ke nema da haka aka tashi kullum a tsaye mutum musulunci kullum sai musulunci sai mu yake yi yawan gaskiya magana mu a wajen muna maganar sadaka ma da ake ta bakwai arba'in shekara babu ita wadda ko na febri yan uwa na febri wani abu ne a ƙwalluwar yaran wanda turawa suka shirya haka kuma su ake bi ba tunanin kuma yawon gariba a yau me manu me fa'idar yinta akwai wata fa'ida idan ka ɗauki na febri yau masu yinta iya ne na waɗanda aka kashe da abokansu waɗanda ake cewa wani suka yi aba aba international aba waye aba aka san aba aka ce aba ko yau su ne suke kan mulkin su ne jujina su ne kwamsarorin su ne masu duk wata shari'a a hannunsu mulkin ma a hannunsu kuma da su aka yi aba aba kuma ku wuta kuna yanzu ba ku kashi mu ku ta kuna ce kwawo saman kwancin ku za ku yi zanga-zanga gani su ne za ku ba ku kashi kuma wanda da su aka yi a bakin kuma abokan su ne a kashe sai ka kuma abin yi ne aiki kuma ya faɗi shi wani wani zama shara'i wani shara'i su wani suka abokan wanda a kashe wanda su ne ya kamurci tewa su ne suka mulki a yau su ne jujina su ne mulsurori su ne kuma zaɓar mun fili kuna aba aba ku da wata fa'ida gaskiya kun da yi aiki to aka gada na yi kuma na aba da aba ku mutu kuna aba amma ba wata fa'ida da za ta zo gare ku ko ga su yaran wancan sun wuce an kare shi wani shugaba abin ya ce ya dauki ya dauki ya dauki lahin ina yake zai mutu ma alzai ko cewa ya dauka lahin gaba daya aka rasa wai mai mana yace shi ya dauka gaba daya Allah to shi ya mutu kuma sakin zamanin ya mutu politics ma yawa ya mutu ma in ma ya ibada shi da zai aiki kaga da waye za a shara'a sun wani yi ake dafa haka ga ana yi kuna ake a ba a ba kuna ana shaidu ta haka mai tambaya ta kashe ganin kakai tarayya cikin wani abin kai mai aƙi da sunna an akwai abin za a yi juyi a yi kamashin alkhairi a yi gaskiya a canza abin ya canza a yi abin da amane ku ko su yi amane su sai mai maganar gaugawar karatun fatiya ga wasu limamai dan wasu sai dan magana take gaskiya su diwa zaka lura mutum in iya sallah a bayane zaka yi fatiha da madda lazimcin tabiikin ta ko da madda kan tana tafiya ko bi hau daidai madda amma in ya a bayane in ya a aboye sai ga bai rabin mintin da yake a bayane wannan duwan duwan da ya lura limaman haka madda ba canzawa ko a sarrace ko a koye madda ɗabi ɗabi ce za su mai haka take baccan zaba gaskiya a gyara wani lokaci ga abin gaske ma kan ta fatiya Allah sai abin kwari abin sai abin sai damuna abin siya iya damuna ko da yawa abin ya damuna sai kama abin ba fatiya ba Allah shi kan imam wani lokaci da aka wani kan sallah imam sai ba kai fatiya ba sai shi wajen fatiya mun kai fatiya ba to me yasa ba zan da rubuwar kuma da gaskiya magana a gyara gaskiya bayan wannan ka tuna mamun da ba su wannan fuskar da fati wannan ko kana da gaba ki kaga da misali kowa san da gaba magana ko amma duk in yi ko kana ka tsace shi duk ba wata ka abin kenan akwai matsala gaskiya a gyara a gyara sai shi ma wani yana ganin tije ne a burkina ke cewa ya shorare da Allah iya da matsala abin da ke cewa malam comme le sermon d'aujourd'hui médite à parler sur, le, sur la mort. Je voudrais vous poser une question à laquelle j'aimerais entendre la réponse, si possible, aujourd'hui, avant de démarrer le tafsir. Les gens disent que si un croyant meurt les, les jours de vendredi, il n'aura pas interrogatoire euh, angélique. il entrera directement au paradis, le jour de la résurrection. Trop polémique sur ça. S'il vous plaît, madame. Quelle est-il exactement de cette question La mort de jeudi, de vendredi. Iya jum'iya abin da kita iya mun hannu A takaice wannan yan uwa masala cewa da akwai ta cewa iya magana ana cewa mutuwa ran juma'a in ka mutu kai tsaye sai aljanna. To maganar akwai tabbas ruwa ta inganta fadala ta sauƙaƙe azabar kabari ta makabari ga wanda ya mutu daren juma ko wani juma wannan maganar ya ta tabbata amma magana cewa kai tsaye aljanna ta isa musan da gaskiya yawan bayan haka yawan musani a musulunci mu bin hukunci ga wani kuma wani maganar mutumin kwarai ba yanzu kuma na mutum wadar juma shi kenan an san tunan mujirmi ne ya ta kan juwan ira ne a baɗan wa dama na ƙware ne yana mai kyawun ta ya huta amma mutumin banza wani ba ta gyara ta ka gyara kai ta kanka kuma cewa mutum ko a wajen yaƙi amsu a kidan suna jama'a ko mutum ya mutu a wajen yaƙi wannan mata wani kirɗe ɗan aljanna ne annabi yana haka sai dai wata tsammanin haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen yaƙi wannan tare ke da annabi sallallahu alaihi wasallam iya yaƙi ba manzon Allah da komai da komai ana zanen mutane su ce wani ya shahada wani annabi ce kalla ita wani wani dan wuta ne annabi ce dan wuta ne suka ci dan wuta shi dan wuta ne to wannan annabi ya rayuwa yace da aka shakwa suka diba me ya kaɗa suka mutane su sa abin da aka ba shi ba annabi kullu ilimin gaibi ne da aka bincika mutumin ya saci riga guda a cikin kayan gari ba rawa bai sace boye aka saba cikin kayan shi in ba Allah ba kullu san abin nan haka ne kai kama wani ya mutu cewa dan aljanna ne sai ba naka bane muna mai fata muna mai fata wani ya sarki kiyar mutuwa alama suke kiyar mutuwa Allah samu suka da imani shine ba abuwa tambayar kabari an ce da muka wurin juma ba mai tambayar kabari wanda ba mai tambayar kabari akwai tambayar haka ba mai tambayar kabari akwai nasa da ya tabbata haka ta imam kuma biki ce wannan abu na abu da ke kan sa cikin zane muka sawar abu haka yanzu kuma ana sauka ƙi mishi ba mai kaza shi an ce ba mai tambayar kabari wani sauka mai azabar kabari shi kenan haka aka ce wani mutum juma Allah wa wanda mutum waye wannan kuma ta tana ce matsayin mutum amma mu mai shaida kaza ne in na ce gaskiya cikin alamar cikakken mutuwa ya cikin alamar kakkyawar mutuwa mutuwa da wani juma alama ce duk alamu ne Allah shi kama da imani gwaro bismillah alama
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين za mu tashi aya ta tamanin da uku na faɗi dama na gashi mai tambayawa ya kama su kisha a'udhu billahi samin alim min shaitanir rajim muna cikin bayanin annabi ibrahim alayhi salam cikin addu'o'i da yake yi bayan dai gwagwarmaya da shi da mutanen shi wajen tabbatar da tauhidi ya yi addu'a rabbi habili hukuman wa alhikini bi salihin Allah ka bani kyauta ta ilimi wasu suka annabta dinde makalace ko ne Allah bai Allah wa alhikini bi salihin Allah ka sa ni layin bayanka na kwarai wa ja'alni lisanin sidikin fil akhirin Allah ka sanya min na hashen gaskiya mana halshe wanda dai wanda ya ambaci na bayana zai yabe ni ɗan uwa na ibrahim salam allah ba shi wani abu da ba ba sauran annabawa ba ba wani abu a yau babu wanda ko yahudawa ko nasaru har ma wancan mushrikan kowa iya san shi ne na ibrahim ibrahim akan hanyar shi yake kowa nawa ne mu akan hanyar ibrahim yake ba wanda ke kyamar shi ko yahudawa ko nasaru har wancan mushrikan kuma balle magana musulmi da kowa ba kenan wani abu ne kyauta ce Allah ba subhanahu wata'ala ya ba shi ta wannan harshen yabo a 'yan baya 'yan ƙarshe da kuma yanwa mun san ibrahim salam cikin bambancin sauran annabawa shine farkon annabin Allah wanda ya wani hijira ya bar jama'a da shi dangin shi da 'yan uwa da abokai da komi wace ilimin hajjin larabi shi hijira shi daban take ta kowa sauran hijira zan kai gari kaza ko ina da masoya a can ko ta hanyar dama-dama ko ta suwa ne amma shi bai da inda za shi ba kuma zuwa ga Allah kurar ya bar garin da yake ya ce ya haji da kun zuwa ga Allah wani shi kurar nema ki ina za shi ya bar kowa sai Allah mai kyautar da bima wurin ba ya bar mutanen banza Allah ba shi duk wani mutumin kware bayan shi domin duk annabin da ya zo bayan shi ko manzan da ya zo bayan shi ya hoto daga zuriyar shi ima ɓangaren ishaq ko ɓangaren isma'il na ƙarshe kuma wanda Allah ba shi shugaban annabawa gaba ɗaya duk abin wata annabawa wani bayan ibrahim zai fi tarihi duk abin da kai labarin shi ya hoto daga zuriya za ka ce annabawan banu isra'il waye isra'il kin annabi yaqub shine mai suna isra'il kin ɗaya yaqub ne yaqub dan wane ne dan ishaq wannan Allah ba shi ce halshe na yabo a 'yan ƙarshe waja'alni min wasu واجعلني من ورثة جنة النعيم وقفل لي أبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين
yace waja'alni min warasatil jannati na'im Allah ka sanya ni daga cikin masu gadan aljannan ni'ima dan aljanna kaman zaman gado Allah subhanahu wa ta'ala iya kira in aljanna ko nudu an tukum da urustumuha bima kuntum ta'malun za mu ta kira gaba daya tukum wannan aljanna urustumuha an gada muku ita bima kuntum ta'malun kenan kaman zaman abinda baka sha wahala ba shi a kan gado ko ka samu a tubus wani ya sha wahala rana da sanyi ya ja sha ƙare ya mutu bar maka ba abin da kai naka aljanna ma mai kai kun ga ko na maka ba an baka da kun kyauta ce ta Allah kuma kenan kuma abin da kuma ka baka kuma abin naka kamar kai kamar naka da gado yake kenan Allah ta sanya ni cikin mu'min da suke gadin gidan aljannan ni'ima wa ghafir li abi Allah ka gafarta ma babana innahu kana min ad-dallin babana iya daga cikin batattu to amma Allah ga mana وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا مولة ودعيا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب
لا وهم من بعد.
إن إبراهيم لأواه حليم
na'am Allah subhanahu wata'ala ke cewa mun ji nan dai dan karka doka gafara ga batacce daidai ce a ta Allah ya ga mana wa ma kana istighfaru ibrahim li abi illa am mu'idatan wa'adaha iyya wannan labari da ka samu na neman ibrahim da ya roƙa ma baban shi gafara ta Allah wani alƙawali ne yawa uban sai aka tafi ga rabbi zan roƙa ma gafara Allah ubangiji na alƙawari ne da yayi na neman wannan gafara da yake ma uban amma Allah ta falamma ta bayyana da annu adu la tabarra minhu da ibrahim ya bayyana ahidun uban makiyin Allah ne ba mai imani ba tabarra minhu ya yanke alaka da uban ba ne ibrahim da awahun alim ibrahim ba wani mai koma zuwa ga Allah mai hakuri kenan wannan neman gafara ya wuce daga baya ya bari yanzu bayan wannan cewa ga fil abin no kana zalim wala tukhzini yawma yub'ath ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Allah ce wala tukhzini yawma yub'athun addu'a Ibrahim alayhi salam cikin addu'a da yake ya Allah kakka kuma ya taddani da ranar tashin kiyama mana kakka kakka tada mana kakka kuma ya taddani a wurin tashin kiyama na an ce hatta a wurin kiyama Allah subhanahu wata'ala zai gaba Ibrahim da uba a wuri guda kuma zai ga wannan uba nashi mutum da nashi na ahidin kiyama ne zai nemi ko zai iya wani abu babu wannan dama Allah zai canza surar uban zaman wata dabba za a kama a jiha gidan wuta shi da aka jewa ne surar ce aka juya yawon layan fi umaru mulabalun a wannan rana da Allah ke da yake neman ibrahim ke neman Allah kai kuma tar da shi a ranar da dukiya ba ta amfani haka iya ba su amfani nan ga wanda ba su amfane shi ba a duniya don dukiya kan yi amfani a duniya ga mai imani idan ya yi aikin alkhairi za ta amfane shi a lahira haka iya na kware wanda ya ma tarbiyya za ta amfane shi a lahira wata hannun sallar ke ba da labarin bawa za a daga ma bawa daraja a gidan aljanna wanda a mutuwar wannan bawa ba shi da wannan daraja a mutuwar shi zai tambaya anna li hada ya rabbi ya ubangiji daga nan samu matsayi wani matsayi daga ina samu matsayi ya tambaya matsayi a mutu shi ya tambaya ya Allah daga ina samu wani matsayi ya ubangiji bai san matsayi ina ne sai bashi labari bistighfari wala dika lak dalilin neman gafara da ɗanka ke maka kaga nan ɗaya amfani kenan ɗan banza ne bai amfani eh ba a kware ba annabi ce walidun salihu ba da annabi ce ba annabi ce walidun salihu ciki abin da sama mace annabi ce a ko walidun salihu ya da bulahu da na kwarai kaga ba na banza ba kenan da na kwarai iya amfani ma shi nake nan wanda ya je lahira dukiyar a nan bai ba harin Allah da ya ta haka ɗiyan ba ta rufiya ba su rasu ba su ne a wani kuma ta da ina ne mai ɗiya ne ko mai dukiya ne ko mun kudin ka a lahira ba kai a duniya ba bai ma amfanin komi ma haka ɗiya ba ta ma amfanin komi a lahira idan baka ba Allah ba kurin illa man atallah bi qalbin salim wanda kurin zai tsira gobe kiyama wanda ya je ma Allah da zuciya lafiyayya wanda babu shirka cikin ta wani cikin magabata ke cewa mafi lafiya bid'atun ba bid'a a cikin ta bid'a tana cikin matsala eh haka wannan mai tabu sun sabu ne ke cewa kul qalbu salim min bid'a al mutumin ila sunna bid'a lahiya ba bid'a ya sunna kurin shi zuciya lahiya gangariya ba shi ta ba bid'a Allah samu cikin lafiya shi gaba وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين
Allah ce wa uzlifatul jannatu lil muttaqin an kawo aljanna kusa an ce dan wani gatanci ga bayan Allah ko tsoron Allah gatanci da Allah ke musu hatta aljanna kanta ba wahalar ta wurin shiga za kawo kusa yana ba a dogo ta iya balle ka gashi a hanya za ka ta gab wurin ya shiga wurin azabar ba wahala ita za a kawo ta kusa ga manzon Allah tun cikin akafa ce ghairu ba'id ba nesa ba kusa ba nesa ba وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما- هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ wane kuma من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب kaji can ma abin da yake nan za a kawo aljanna kusa ga manzon tsoron Allah ghairu ba'id wata hada ma tu'aduna li kulli awabin hafiz wannan aljanna ga labari ita ce abinda aka yi alkawari ga dukkan bawa mai kiyaye dokokin Allah man khashiyar rahman bil ghaib wanda yi tsoron Allah a fake ba wanda a cikin jama'a ba na kware da in ya kona da banza ne tun banza ne a a koye ma inda ma ba kowa iya tsoron Allah ko ya imani da Allah duk da bai ga Allah ba ce waje a bi kalbin muni ya zo da zuciya wadda ta koma ga Allah kadai shine gatancin da za a ma masu imani kawo musu aljanna kusa ya ce kuma wa hudu ta jimlar gawin sannan tabari da mana za a kawo ita kuma wuta dilagawin ga hallakakkun bayi fatattu su kuma za a kawo ta gata gadan-gadan suna gadanta wakila lahun aina makon وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون
Allah ce waƙila lahum aina ma kuntum ta'budun nan za a yi tambaya da dan a tada masa hankali wata doliya a tada masa hankali ne cewa za ta masa aina ma kuntum ta'budun ina abinda kuka rike a duniya kuna bauta matsayin abin bauta kuka ba su haƙƙin Allah ina suke a yau ina suke min dunillah da abinda ba Allah ba ina suke a yau magana tambayar ga duk wanda ya boni ba Allah ba kowaye ina abinda ka rike a duniya ka ba shi haƙƙin Allah hal yansurunakum aw yantasirun shin za su taimake ku daga halin da kuke ciki na azaba auren tasiru ko ku su za su iya taimakon kansu ba sa muku komi yana ba sa iya makansu komi su kansu ba wani mai izinin yin komi ga wani balle ga kashi balle ga wani magana kenan fa kubkibu fiha hum wal ghawun فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون
Allah ya ce fakubkibu fiha hum wal ghawun duk wani mushriki ne da duk wani kasar ai mata iri ma hanya mata da yawa ce da waɗannan mushrikan da duk wani batacce za a ɗaura ɗaya kan ɗaya za a kiwa ta ɗaya kan ɗaya a cikin wutar jahannama gaba ɗaya ce ka sa su mana al'adabar umarni a kiwa su a cikin wutar jahannama ɗaya kan ɗaya bayan ambaci wa mushrikai da sama masu laihi kuma ya ce kai ujumin iblis ajma'un mata junudun iblis rundunar iblis junudun iblis duk wani wanda yake kira zuwa ga ɓanna iya ciki duk wani runduna ke na 'yan aike hada mana 'yan mace sojojin iblis ke da duk wani mai kira zuwa ga ɓata ai akwai 'yan gida mabiya kuma akwai masu kira to wannan suka ke rundunar iblis ke duk wani mai jagoran ɓata gaba da gaba umarni a kiwon su ɗaya katse a gidan wuta lakiyayi قالوا هم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين تنزو التي قالوا هم فيها يختصمون an gama mafiya da jagorori gaba ɗaya a wuri guda ɗaya kan ɗaya gidan wata tare Allah haɗa su Allah ce sun yi wannan magana hun fiya ya suka simun ga suna gama a gabanka suna gardama kai ka ɓadda ɗaya kake ba kai ma haka zo haka muka mu suna rigima a cikin wuta da mabiya da jagorori ana tsinuwa ana tsinuwa kuma suka neman Allah ya wa shugab su mabiya sai Allah tsine ma shugabanni sai a kaiya bace kuma rabata tune ku kuma da ba ku bane ba aka za a rigima ta ba makaranta ba ana tsine ma juna kai ne ba ni bane ba tallahi in kunna da fi dalalin mubin yanzu dai bayan cewa ba wata madogara tsinuwa bata da giba bata yi za su tabbatar da zaman hujja kansu za ka gama da rantsuwa ma dai tallahi mun rantse da Allah in kunna lafi dalalin mubin tabbas muna cikin bata karara kun mun bace ne kuran idnu sawikum bi rabbil alamin
نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون
kaji Allah kiyaye yace za su ce mun rantse da Allah muna cikin bata karara a bayyane idnu sawikum bi rabbil alamin me madan da yi tabbatar ce lokacin da muka daidaita ku da ubangijin halittu muka ba ku matsayin Allah dan dan wace dan mai bare shirka duk abin da yake haƙƙin Allah ne bai dace ma ka ba kowa ko mala'ika ko mutum ko alce kowane ne ba mai haƙƙi akan abin haƙƙin Allah ne duk abin da ke na bauta ne ba a- ba a wa kowa sai Allah kenan idan ka ba wani ko mutum ko mala ko ma da ka ba shi matsayin haƙƙin Allah kenan ka daidaita wannan abin da Allah ubangijin halittu gaba ɗaya shi ne babban laifin su daidaita ku da ubangijin halittu gaba ɗaya to amma ha wa ma adallana illa al-mujrimun amma ba abin da ya batar da mu illa miyagun mutane ke zuwa ke nan batar da mu ke zuwa ke nan batar da su aka yi nan mabiya ne da jagorori to kaga wannan maganar sun bi su sun batar da su shin wannan jayaje da wani tabbacin zai musu amfani wani abu bai musu amfani ta ƙarar ce famala na min shafi'in فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين
zai ce za su ce fama da na min shafi'i ashe ya tabbata yanzu a shi kiyama ƙarya da aka musu a duniya ku bi mu za mu cece ku yanzu ta bayyana a hili ƙarya ce tashi ashe ba mu da wasu masu ceto wa kana magana a da a yanzu a wannan zamanin akwai wasu wani aƙidar cewa wani zai ceci mabiyan shi ku bi mai kuma shiga aljanna kai tsaye shi na farkon babban babban jagoran ya ce duk mabiyin shi ba shi ba ceto kahin ma a yi kiyama a yi sabi zai kai da kawowa gidan aljanna zai kai da kawowa dubu saba'in iya da riga mai aljihu dubu saba'in zai sau dubu saba'in zai ma Allah samu ga ahilin kiyama haka inda ya tabbata zai samu ga sagina zai ɓoye sai zai aljihu ki waje ka ya kai da aljanna ya dawo ka da wannan shirme ne kuma ba gaskiya ba ce ba rudu ne kuma da yawa suna ga haka ne sun yarda nan ba wani abu da yamma da ake magana a ce ayi musu ƙarya ne yanzu ga bidiyo kana kallon mutumin ka san shi ya nuna maganganu don da biyu an ƙare kun yi aljanna baya mai shiga wata cikin mabiya ruwa ne shehuwa ne haka suke ba suna cikin tabbatar da haka kana gada kamar da labarin da ne yanzu a kuma sauran aƙida ko ka bani kuma an ƙare kwanan nan kuma mutum iya nan a rai babba ne iya ce ai mu mabiyan muridin tijani mu ko wane ne ai mu an ƙare ko kai abin Allah kiyaye ba kada ji kun kasa kamar an kwaya Allah baka haka bewa in wa bewa mai hankali wani magana ka ce wa kuma biyan kurin shi kenan ko a duniya ta yi ko a gaba kasa sama ta yi su dan dalika su bai sa ko mai samu shi ko mai zaka a duniya su da an kare su ko shi kare jinna ko an kare la hawla ka ga ka san akwai matsala ta hankali to akwai na kuma suna kidi akwai ina akwai suna kidi Allah shi da muka ba daya kenan wannan haka suka jawo su bayan Allah suka ta yi a kan sunansa a cece su kuma kiyama ta zo ashe ba haka ba ne ‘yanwa abinda suke tamuna ta ba ceto a aƙidar ahalu sunar jama'a akwai ceto tabbas amma akwai ceto tabbatacce akwai wanda Allah kore ceto da yake tabbatacce ceton da Allah wani bai iya baka kirji daga nan duniya muna wasu ganiya hadarin mutane tun dama ha yanzu wasu daga nan duniya wani zai kama ce riga mai ceto na wanda shi gobe kiyama zai kai ni gidan aljanna kuma duk ya buga gaba kun da rashi ma zan cece ku mabiyana wani shine hadari dan meye matsalar shi kanshi mai magana in waye bai da garantin tsira shi kanshi balle ma haye ce wani tsira da wani ba mai kan in wa manzala yana da iyaraye sallar salama iyaraye ya yi kashe ya hana ce wannan arzin da ta tsaye kare sai da manzala ya ba shaida wani sa ake ware a ce ga wasu annabi ya ba su shaida da aljanna su kaɗan yake da garin su tabbas ta ce wani ɗan aljanna ne amma ba su ba kai ba naka ba ne maza mai wani kan tafi tsakarar ya ce wa ne shi an kare ma wanda shi ne haɗari amma ceto akwai ceto na masu imani masu tauhidi kuma Allah zai ba masu tauhidi ceto dan wacce to ya tabbata Allah zai mana annaba za su ceto mutane za su ceto duk mutumin kwarai zai ceto Allah ka kuje ku ceto wasu har su zace ya Allah ba mu ga kowa ba zai ce ku diba wuta me laifi kwatancin zarra in dai akwai imani duk laifi in dai ba shirka an wa in dai ba shirka annabi ce Allah zai ce ku diba mai imani ko tamcin zarra tare da shi inda ku imani ba shirka hudu shi za a hudu duk wani mai imani ko tamcin zarra amma hadari ka a same da shirka da Allah wannan ka baka hutawa wannan ba hutawa sai hakuri ko ranka kai hakuri ma shine matsala kenan irin wannan ceto akwai shi kuma yi imanin shi a kowane ceto amma ba wani wanda ce wani a nan duniya zai allah bawan da ya so don ya karama bawa ya ba shi ceton wani haka ne ake yi a ba mai imani ceton kuma ceton mai imani mutum ne da tauhidi amma ya ka tokara ya yi laifi amma da imanin shi wa amma ya yi wani aikin laifi da aka hana yi amma iya nan da imani irin sun ala ke cewa ya ba da cetonsu iya wani ya ɗan jima a wuta wani ma bai shiga wuta gaba ɗaya wani ceton ma wani ya shiga wuta ya ƙonu ya gashi ya zama gawayi ma aka ji a hudu an hudu kike ne a hudu shi za hudu shi haka za Allah zai ba su ceton mutane kenan akwai ceto amma ceton Allah ne ke badawa wani muke bakin shi zai shi kun ya yi kiyama a to wannan ceto akwai shi to su yanzu suka masa ƙarya a duniya suka bi su a matsayin masu ceto a duniya kiyama ta bayyana ya bayyana a hili fama da na mai shafi'in su wannan ce ba su da mai ceto wala sadiqin hamid ba wani masoyi aboki mai sanmu ba zai mana amfani na babu kasar kawata falau an na lana karratan fa na kuna min al-mu'minin za su ka nema dama Allah da abarmu tunda mun ga haza da muka kashe ƙarya ce sai da mata ƙarya ce aka musu an turamfan su an ruɗe su za su ƙawata Allah da a ba mu wata dama mu koma sai mu zama to masu imani ba ba wannan dama inna fi zalika la'aya إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم inna fi zalika la'aya kuma cikin wannan abin da ya gabata akwai aya abin a gani a lura kaka yadda wani ya ja ka da sunan shi zai magana a gobe kiyama ko ka ba wani haƙƙin Allah subhanahu wataala ga yadda zai kasance gobe kiyama ya Allah ce wannan abin akwai abin a gani a lura amma duk da haka Allah ce wa ma kan akasarhum mu'minin mahi yau mutane basu imani matsala ba za gina mahi yau mutane sun Allah ka mahi yawa da basu imani mahi yawa ba su hankali haka Allah ya tsara kai shi bayan shi ne kuma ba da kariya mahi yau mutane ba babban basu da imani to inna rabbaka la huwa al-azizur rahim tabbas lalle ubangijinka Allah shine mabuwayi mai abin da yaso kuma ar-rahim kuma mai jinkai da bayin shi Allah ke ci gaba كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين
nan kuma yan wa bayan mun kare labarin kisar annabin Allah Ibrahim alayhi salam kuma yanzu ga baban su gaba daya baban duniya Nuhu alayhi salam kuma tuna ga wannan muke bayar mutum darasin wannan sura ta tana kantar da mu yadda ake gwagwarmaya inda an jima a duniya ana gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin tafiri da shirka tsohon abu ne an jima ana yi ba sa ke ta jima da ƙasa ana ruwa ƙasa na shanyewa yanzu kuma ga babban Nuhu alaihi salam shugaban yan wa'azi mai shekara dubu ta wa'azi ba musa kurin ta wa'azi ce kurin dubu ba musa da nasu kurare dubu ba wani wa'azi kurin magana magana shekara 20 30 hamsin har za a kiya dubu wani ba musa iya yi kuma kai rike ki ba da kwarar bai iya karin yi ya musa iya kurin a kurin iya ne zai zai kama maki wace ruwa ba a dawai dubu ba musa iya yi eh to Allah ya ce kazzabat umar nufin musulun su ma da mutanen nuhu sun ƙayyatar da manzanni da hukumcin Allah da duk wani ƙayyatar da manzan Allah kamar da su ma sauran ƙayyar ce gaba ɗaya mutanen nuhu sun ƙayyatar da manzanni me ya waka idza qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun ka ambata mutananka lokacin da dan uwansu na jini aka ba na addini ba dan uwansu na jini yake ce musu shi yanzu ala tattaqun ba za ku yi tsoron Allah ba ku bi dokokin Allah ka kira yake a zo abu Allah abu dokokin Allah inni lakum rasulun amin ni kuma game da ku manzo ne na Allah kuma amini ne amintacce ne gare ku ba da ba da wadaro eh manzo ne na Allah amintacce ne da haka fattaku Allah فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
fattaku Allah wa ati'u ku ji tsoron Allah ni kuma ku mun da'a wa ma as'alukum alayhi min ajr bin tambaye ku ba ladan kira da nake muku biyani in ajri illa ala rabbil alamin ni ladana iya ga ubangijin halittu gaba daya shi ya aiko ni kuma shi zai ban ladan aiki na da haka fattakullah فاتقوا الله وأطيعون ya sake maido kalmar tsoron Allah da mushi da'a in wa maganar cewa tsoron Allah da da'a ga manzon da Allah ko shine jigon duk wata biyayya ta Allah ya kai da'a ga manzon da Allah ya kuma in wa karkashin wannan an sa maganganu kalmomi balle ga mushan ko mace kristoci suka gasa magana ai isra wazi yesu ya ce babu hanyar zuwa ga Allah sai an bi shi babu hanyar aljanna sai ta hanyar shi eh haka ne lokacin yana raye duk annabin Allah ma haka ne ba muku gardama ba wace wace ba ka bane ba amma a lokacin da yake magana duk wanda ba hanyar samun kusantar Allah sai a mishi a'a a wancan zamani da annabin da ya zo haka ne yanzu na ƙarshe ya zo قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى كبا من نشأ مني قل إن كنتم تحبون الله إن هاركنا سان الله دغسكي hanyar samun soyayyar Allah ce fattabi'uni ku zo ku bi dole me san san Allah to yi bi manzon da Allah ya fattabi'uni ilukum Allah Allah sai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku kurakuran ku kenan shaddin samun san Allah biyayya ga duk annabin da ya ku an ƙare gaba ɗaya na ƙarshe ya zo kaga mai neman tsira kenan dole ya da'a ga wannan manzo shi mai muke duk annabawa da ka zo ko na annabi dole ka yi tsoron Allah ko ka bai da ki da abi ake wa me bi na wani ya iya na shi abai na shi bi yake baka naka a yanda abin ya zo haka ke shi in wani tsoron kan wani misali je wani addini a duniya sabo demokuraɗiyya demokuraɗiyya akwai mai tashi za a kwata nijar akwai ta jari ta samari ta amurka ce can tushe ita za ka yi da kasance ka saba demokradiyya da kasance ka saba demokradiyya ba haka suka tsara ta ba addinin su suka tsara kansu kuma kashi suke yaki wannan abin da kake renawa shine addinin turawa yau wannan yakin da ake a ikiran dimi hankali saman wushi yan demokradiyya ne da yan kwamnisanci ko ita rasha tana gaza kama da barazanar demokradiyya kusan ita kuma ta demokradiyya ba ta amince demokradiyya ba ta tsarin daban ne su kuma suna da za su samu ƙarin kiliyan tsarin abokan tahiya in demokradiyya a turai kusan rasha shi ne ake kawo na da yakin da ake za su kashe ɗaya mutane su kashe ɗaya mutane kuma akan wai wannan aƙida ta wannan addini na su din da kake a duniya maka zai a ce ka saba wa demokradiyya ai tsari ne abubuwan mai nan ba bi muke bi ake ko kai na karɓar sun yadda kai na karɓar sun yadda kai ta kai bukari ta kasar nijar ba su kasar yadda ba su yadda yadda to sai Allah zai yadda kai naka yana shi kai naka kuma Allah yadda da Allah ba a amurka wani shigar kai Allah lawa amurka ba wata ba wata ba ta kan amurka amurka ba ta yi kabu nata ta yi amince da kai kuma shi Allah ka ibin nashi kuma amince da kai yawa ga wanda Allah ya aiko ga wanda ya sa muku gaba shi za ku yi mai sai tsira ga annabin da Allah ya aiko shi ne za ka bi da kama na wani tsarin wani tsara baka bi kiran baka bi na Allah ba wani haka duwan zai ma wani ƙarin bayani shi ne kusa kan Allah shi ne waye shi ne waye zikirme ne kurin ka bi manzan da Allah kai shi ya kowa san abin da Allah ta gare ka kuma shi Allah ya bar duniya ga jagoran mu zuwa ga Allah wanda zai hudda mu duniya da lahira duk wanda ka bai yi ba zai nashi to kuma iya cin saka tabbas iya cin saka shine kenan nan manzo Allah adamu sai ya musu kira ku ji tsoron Allah ku mun da'a qalu anu'minu laka qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun
qalu anu'minu laka wattaba'aka wattaba'aka al-arzalun to kai so kake zunubu mai imani da kai mai bika alhali waɗanda suke talakawa mana mara kima a gari sun mabiyan ka kenan masu karamin gari talakawa masu karamin gari kenan yadda yi sun kiya mabiyan masu karamin gari ne suna ga yanzu a yi su zoci su bi wanda yake talakawa wannan haka aka duk mun yi annabawa muhimmin maza mabiyan su masu rauni ne masu ƙari suka ce yanzu a yi su shiga hanya su su bi layin talakawa haka suke yawa haka da mutum ya kenan sun wani wani magana ya za a yi mu bi imani da kai alhali talakawa masu karamin ƙarfi ke burka kenan nan mine da kenan su ba sa shan inuwa da talaka masu karamin ƙarfi ya ce ƙalawa ma ilmi قال وما علمي بما كانوا يعملون ilmi sabon ne إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين suka ce ya ce wa ma ilmi bi ma kanu ya amalu ni wa ba ruwana da binciken koyansu ni dai sun yi imani kuma su ne nawa in samu min Allah rabbul alamin wani binciken su samun su wani abu ne a wajen Allah ubangiji hantu gaba daya ba kai na bake binciken matsayin abin da ke su illa ala rabbi law tash'urun ke sakamakon su samun su iya ga Allah ubangiji ubangiji na inda kun sani inda kun tambaya kan matsayin su matsayin su tsakanin su da Allah ne ni kurin masu imani ne dan haka abin da kuke nema wa ma ana fitadul fitadul mu'minin ni ba na koran masu imani da talakawa talakawa da kore su a ba na koran mai imani in ana illa nazirun mubin ni matsayi na kurin mai galgadi ne kuma galgadin a hili karraba wata kwana a hili ne ina galgadin azabar Allah dole bayanin da suka ce قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين
قال رب إن قال قومي رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين نوح nan barazana ce in wa har baka fasa ba wannan irin wannan wa'azi kaji in har baka fasa wannan wa'azin ba zaka shiga layin wanda za a jihe a kashe a huta amma barazana ta kisa ko ka fasa ko ba kashe yanzu kenan an ki ba an ki ba imanin nan an ki ba yi kurin ba mata hujja ba an ki ba yi kurin kuma za mu kashe qala rabbi inna qaumi kadzabu yanzu ya koma ga Allah ce ya Allah mutane na sun karyatar da ni sun kiya kenan kurin da haka zai saura fa fataha bayni wa bainahum fata Allah ka kawo hukunci tsakanin da su kai hukunci kuma na jini mai umammaiya min mu'minin Allah idan ka kawo hukuncinka da ni da masu imani tare da ni Allah ka tsiratar da mu Allah ta fada'a rabbahum anni maghlubun fantasir فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر
Allah ce fada a rabbahu nu ya zuki Allah ubangiji shi an yi magalubin fantasir Allah ce ce ya Allah abin ya haƙari na an yi magalubin Allah ya ce fantasir Allah ka ce banka agajin ka ya Allah Allah ce fafata na abuwa ba sama'i bi ma'in muhammad Allah ya amsa kiran shi ya ce muka buɗe tsohon sama gaba ɗaya na ruwa da ruwa muhammad mai zuba da ƙarfi haka Allah musu ya ce fa'an ya ce wa fajen na ajiyu nan ko وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر to yan an bude sama da ruwa kwazari kuma ƙasa wafajen arzikiyuna ita wani ƙasa ita ma an bude idan gaba ɗaya sama ruwa ƙasa ruwa ya ce farta kalama al'amarin ƙarƙudin ruwan sama mai yawa na ƙasa mai yawa ya kaɗo ruwa biyu suka haɗu a abin da allah ƙaddara ya cika duniya cika duniya haka allah musu a tafi an jainahu wa mamma'au فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون fa'anjainahu man ma'ahu fil fulk mashahun muka tsiratar da nuhu da waɗanda suke tare da shi a cikin wannan jirgin ruwa wanda aka cika da mutane dabbobi bayan wannan sun ma akarkana ثم أغرقنا بعد الباقين sun ma akarkana ba'adul baƙin bayan tsiratar da nu da masu imani sai muka dirmiyar da sauran gaba ɗaya a ruwa inda fi zalika إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك- وإن ربك لهو العزيز الرحيم inna fi zalika la'ayatan wannan abin da yau kana nuhu da mutanen shi da Allah ya halakar da mutanen duniya gaba da bada masu imani akwai abin a gani a duwa ko aya ta Allah amma duk da haka Allah ya ce wa ma kana akasarkum mu'minin mun yi yau mutane ba su imani kuma Allah wa inna rabbaka lalle ubangijinka ya nuhu la huwa al-azizur rahim ya Muhammad ubangijinka mabuwayi ne kuma mai jinka ya Allah ka cika mu Allah kai magana ta ɗan wa muna da marasa lafiya da dama suna bukatar addu'a da da bukatu kuna sai Allah hudda mu gaba da Allah ba su lafiya kuma Allah ya bukatu ba Allah gaba da sassan addu'a Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا امين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته